uku da watan takwas watan Agusta, miladiya 2023 idan tarihi ya ya inganta. Ci gaba da majalisinmu na karatun fikihu da muke gabatarwa a kowane mako a kamar rana mai kamar ta yau a wannan masallacin mai tarin albarka na annur da yake primekasis a wannan unguwa ta koyar amare a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda muna cikin littafin Aliziya matn Aliziya na Abil Hasan alaihi rahmatullahi ta'ala wanda yau shine darasi na sha na sha hudu a cikin jerin darussan da muke gabatarwa da fatan Allah subhanahu wataala ya muna jagoranci ya tabbatar da mu akan wannan tafarkin har zuwa mutuwa mun karanta abun da ya shafi sharuɗin kiran sallah a wancan makon da aka yau za mu tashi faslun fil iqamati mala yace faslun wani fasali da yazo ya rarrabe mana karatu fil iqamati a cikin abun da ya shafi hukuncin kiran tsaye da sallah iqama a sallah da da ma sharuɗanta da kuma yadda ake yin ta da kuma ababen da ke ɓata ita wannan iqamar malati al-iqamatu sunnatun aw kadun min min min al-adhani littisaliha bis salati iqama ta da sallah da ake yi malati sunnatun sunna ce aw kadun da tafi ƙarfi min al-adhani akan kiran sallah ita ikama ta fi ta'kidi ta hi tabbatuwar zama sunna muakkada bisa kiran sallah dalili malace litisaliha bis salati saboda haduwarta da sallah tana da sa tana saduwa da da sallah ana ƙara ikama sai mi sai sallah wa in taraka bainahuma idan kuma aka samu aka samu zango tsakanin kiran sallar da kuma ita sallar to malai ce batalatul iqamatu kiran sallar iqamat ta lalace ko kun fahimta idan mutun ya tada iqama sai shiga nashi sha'ani har aka aka dauki lokaci tsakanin sa da da da ita iqaman bai tada bai kabbarta sallah ba kuma la yace batalat al-iqamatu ita wannan iqamar ta ta lalace wastu'nifat sai a mayar da wata sai ai isaira trafikin ta sai a mayar da wata iqamar mun bayyana zancen misali kai ne ka tada iqama zaka kabbarta sallah kana idawa sai aka kira ka da waya kuma kiran wata kira mai muhimmanci ne wala Allah ka bar mutum a asibiti wala Allah da makamancin wannan abu da yake uzuri ne daga cikin a'azaru shar'iyya ba makawa sai ka doka tuna baka fara sallah ba tuna baka shiga cikin sallah ba domin ana fara sallah ne da kabbara harama to kai baka kabbara harama ba sai ka doki a belkin sai kuka tattauna abin da kuke tattaunawa akan sa har aka samu solution yanzu idan ka dawo zaka yi sallah zaka sake kama ne ko kuma zaka yi shi ma da ce in taraha in an ɗauki tsawon lokaci an na samu lokaci tsakanin kiran sallar iqamar da tsaye da kabbar da sallah mala ce ina batlatul iqama tun da har ka ɗauki abel ku yi wani zance tan mala ce iqamar ta samu matsala wastu'nifat kuma sai ka mayar da wata iqama a barmakon wacin iqamar da kai bata yi ba wa qala ibnu kinana ibnu kinana yake cewa man tarakaha amadan batlat salatuhu duk wanda ya bar iqama da gangan kaƙin yin iƙama da gangan ba wani uzuri haka kawai mutum ya zo ya ce zai sallafa rilla bai ta bai yi iƙama ba malace batalat salatuhu sallasa ta lalace amma mun fahimci karatu duk wanda ya ƙin yin iƙama da gangan wai ba ya manta ba a'a da ganganci ne kawai ya sanya sa ya ƙin yin iƙama malike cewa batalat batalat salatuhu sallasa ta ta samu matsala ta lalace ina fatar mun fahimta sallar wanda yayi wannan abu mala yace batalat ta lalace saboda ya bar abin da yake sunna muakkada kuma da ganganci ba ba mantuwa ba sai yake cewa falihtiyatu an yahtarisa ala al-itiyani biha abin da yake rigakafi shine al-ihtiyat abin da yake rigakafi kusa rigakafi ko ai shi ya sanya ai hatta hatta abun nan bature a cikin tsarin shi akwai rigakafi yanzu baka ga da yayin mashin ba yayin mota ta ga mata reservoir abun a tana da isansi saboda me dan rigakafi ne ko dan riga dan rigakafi saboda kada wanda ke cikin kalburatai ke in ya ida akwai matsala sai aka maka inda za a dinga tsuta kuma da ce fal ihtiyatu abinda yake na rigakafi abinda yake rigakafi an yahtarisa alal itiyani biha alatiyani biha ya lura da zo da itzawar kawo wannan iqamar abinda yake rigakafi saboda kada a samu matsala shine mutun ya lura kware da gaske da da zawar kawo iqama in zaka yi sallah to ka tabbatar an yi an yi iqama wala yatasahalu fi zalika malaka kakkai wasa a cikin wannan kakkai saka sako sako cikin wani cikin wannan abun kakkai kakkai wasa cikin wannan al'amari Allah yatasahal kakkai tasahuli kai wasa kai wargi kai sakaci cikin yin iqama saboda sunna ce muakkada har annabin Allah ya mutu yana mi yana yin iqama kuma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abun koyi gare ku kyakkyawa in zaka yi koyi kai koyi da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam mala ce wa hadha fi haqqi ar-rajul wannan fa a cikin sha'anin namiji ne shine ya kamata kada yayi wasa a game da game da iqama duk da a wannan maganar gaskiya akwai abun ta cewa a agun malamai musamman ma malaman hadisi da malaman usulu kasancewar shi malaman fiqhu wasu daga ciki musamman mazhabar malikiya suna ganin mace ba sai ta yi iqama ba duka wala mun taso muka tara haka muka taro su muka gani mu mun taso wannan lokacin da kawai mata ba sa yin iqama sai ai mace ba sai ta yi iqama ba ba su kiran sallah ba su iqama to wannan haka ne mace ba ta kiran sallah amma iqama sai ta yi saboda harkar addini ba inda aka bambanta tsakanin namiji da mace ko kun fahimta yanzu misalin sallar azhar raka'a nawa ake yi hudu sai a ce dan suna mace sai su yi uku ko kuma su yi bi yadda ake yin hudu haka suke yin hudu haka ne ko magariba nawa ake yi uku yadda ake yin wannan miji ke uku haka mata ke yin uku subahin biyu yadda maza suke yin biyu haka mata suke azumin watan ramadan kwana 30 ko 29 su mata fa su ma 30 ko 29 zakka ba bambanci a wajen zakka a ce ga abinda naslami zai fidda nisabi ya fidda ya bayar zakkar dukiyarsa haka ya zama mace in ta dukiya ta kai nisabi za ta fitar da kwatankwacin abin da namiji yake yake fitarwa laka a cikin ibadat babu bambanci tsakanin namiji da da mace game da Allah ya jero siffa guda goma ta masu imani innal muslimina wal muslimat Allah bai bambanta ba masu yin imani musulmai maza da mata Allah ya ambata wal mu'minina wal mu'minat da masu imani maza da masu imani mata domin babu aljinta maza ita kadai kun babu aljinta mata ita kadai duka wata kudawa akai to tunda haka ne ibadan kuma babu bambanci sai kasance kenan abinda aka sunnantawa namiji ma an sunnantawa mace yin sa ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu malace wa ammal mar'atu amma ita mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabbatun sirran ita yin iqama a sha'anin ta malace mustahabbi ne an so ne ta in ta ga dama ta in ta ga dama ta bari mustasire ta yin shi ne mafi a'ala amma mu a wannan maganar sai mu ce Allah ya ya karba wa malam kuma ya yafe masa a fahimta ta malaman sunna shine yadda aka sunnanta wa namiji yin iqama ita ma mace an sunna ta mata yin iqama muakkada wa in lam tuqim malati fala ithma alaiha in har bata yi ba bata tada iqamar ba to babu laifi akanta sai dai wannan maganar akwai alamatul istifham akwai kuwan dan torogation a wannan a wannan zancin ina fatar mun fahimta malaci wa lafzuha lafazin ita iqamar ya ake yin iqamar wasu ma har yanzu ba su iya iqamar ba fa har yanzu akwai wasu ba ma matan ba maza akwai wanda wallahi alazim ba su iya iqama ba idan aka ce a tada sallah sai ga ta kalle kallon wani tadda kai tadda kai tadda amma in kudi ne za a rabo ho bai cewa kai amsa sannan in amsa ko kun fahimta amma ita sallah da an zo to an shiga an shiga garar cikin al'amari malaci walafdhuha lafazin ita iqamar shi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ai satin da ya gabata mun yi bayanin kuskuren da ake samu ko wasu na cewa Allahu akbar wasu na cewa Allahu akbar wasu na cewa Allahu akbar akbar duka wannan kuskure ne abin da yake ingantacce shine Allahu akbar mun fahimta sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة نن قد قامت الصلاة يكي سبدا إذا الصلاة كنا إذا إذا أبنا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وانا شيني دا أكيين إقامة هم ذكرتون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من فإنت وأن إذا إقامة أسننتي مالت وما ذكرناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير وسأن بصر عيتما bari mu fassara idan kace Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma shine ma'ana Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma ba wani mai girma irin na Allah subhanahu wataala shi Allah shine al-akbar mai girma sifatan wa zatan sifar sifar Allah mai girma ce kuma zatin Allah subhanahu wataala mai girma ne kun fahimta Allah shine mafi girma a cikin ababe baki daya ashe Allah ba abin wasa bane ubangiji subhanahu wataala ba abin ba abin wasa bane mulkin Allah mai girma ne zatin Allah mai girma ne kudurar Allah mai komi na Allah subhanahu wataala mai hatta halittun Allah masu girma ne aiko karibe da Allah ya halicci dan annabi Adam ka duk duniya duk da ake gani yanzu an waye akwai technology an ci gaba har yanzu bature bai kirkira mutum ba haka ne ba zai iya ba har kuma a tashi kiyamun ba zai yi ba saman nan har yanzu ba wanda ya taba kawo Allah agaji cikin cikin sama a ce ta samu matsala bare a dinke ta ko kun taba ji babu ko alaba baka taba ji ba ko a gata da baka taba jin an ce duk da masu wato an sun keta sun tahiya saman wata da sun ce ga illar wata ya samu matsala huri kaza bari su je su gyara manazarta ma'ilmanta su gyara shi ba su yi kaɗan al'amari ne wanda Allah ya halitta su kasancewa shi shi Allah mai girma ne ka ce ashadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah kuma ni ina shaidawa akan wannan ashadu anna muhammadar rasulullah na shirya tabbas tabbas annabi Muhammad rasulullahi dan aikin Allah ne manzo ne na Allah subhanahu wataala hayya ala salati kuzo zuwa yin sallah hayya ala al falah kuzo zuwa ga abin da zai tsiratar da ku duniya da alkiyama qad qamatis salatu sallata mi ku ta tsayu Allahu akbar Allahu akbar Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma la ilaha illa Allah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan shine ma'anar iqama da mutun zai zai gabatar Allah ya wasu suna ci mai iqama mutunci go ya Allahu akbaru Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah Allah ya sauke ya kamata a tura sore tarati a dinga karantar da mutane a dinga karantar da mutane wannan shi da abin da ya kamata dukkanin malamai su mai da hankali akan inganta ibada ba sabani ba ba rikici ba na sukarwa ne da sukarwa ne ba shi bane ba ba wannan bane Allah ya turo ku yi karantar da mutane su iya bautawa Allah da kyawu shine mission kin da Allah ya turo malamai su a duniya bayan yayi ta ba wata abin da ya kamata su amma a zo ana ciwon juna mutunci ka zagi wancan ya zage ka wannan ba akida bace ta ta magabata malaci wa ma zakarnahu abinda muka ambatar min ifradil iqamati ma'ada takbiri na daga ay ifradin kadaitar da iqama banda takbiri mana in kuje ko ina an an fadi guda guda kabbara ta ce ake fadi ake yi mata sobi Allahu akbar Allahu akbar da biyu akai ashhadu an la ilaha illa Allah shine ifradi guda ashhadu anna muhammadar rasulullah guda ne shi ma ko hayya ala salah guda hayya ala falah guda qad qamatis hadha wa qarshe malace ma'ana takbir banda kabbara shi nake cewa Allahu akbar Allahu akbar fa innahu musanna huwa al-mashhur malace ai bi shi ne abin da yake ingantacce ana kai kamera shi diyal Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قالت wannan abun ifradi kina ayi delikin sa ko akowanne a mai tashi so so biyu huwal mashhuru shine abunda yake in shahararre a cikin littafan malamai fa inna man shafa'a ghayra takbiri duk wanda yayi yayi shafa'in eh yayi shafa'in abun nan ma'ana ya mila su biyu biyu banda kabbara la tujzuhu al-iqamatu to wannan iqama ba ta wadatar masa ma'ana in kai bin akwai su kana cewa kai bin kai kai daidai in kai gudan ma kai daidai almuhim dai ta iqama dai a yi المهم اتي قمر ايت فان من شفع غير التكبير لا تجزئه الاقامه مالش duk wanda ya kabbarta yayi tashfi'in ya hada su biyu banda kabbara kabbara Allahu akbar Allahu akbar to la tujzi'u al-iqama iqamar bata wadatar ba ana dai ka tsaya dai a gudan gudan shine mafi inganta da malam ya ce yin biyu shine mafi rinjaye amma abinda yazo kuma a hadisai shine guda guda Allah ya datar da mu wala yatakallamu fil iqamati malaci kuma ba a zance ba a surutu in ana iqama in ana iqama ba ba a zance wala yuraddu ala man yusallimu alayhi kuma ba a mayar ma wanda ya maka sallama ka mai da masa sallama kana iqama sai mu ce assalamu alaikum ka kuma ka tahayya ala sallallahu alaihi wa alaikum assalam ai kun gane kai ne kana cikin iqama ka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa sai mu tayi maka assalamu alaikum kaga ce wa alaikum assalam hayya ala salati hayya ala falai ba ayi wannan mun bayyanta mun bayyana karatu duk da kasancewar amsa sallama menene wajibi ne idan mutun yayi maka sallama wajibi dole ne ka karba yin sallama shine yake sunna muakkada amma amsa sallama wajibi ne haqqul muslima ala muslim sittun وفي روايه خمس حق المسلمي akan musulmi guda shida ne a wata riwaya guda biyar daga ciki raddus salam akwai mayar da sallama ai mutum yace maka assalamu alaikum haƙi ne da yake bin ka ka amsa masa wannan sallama mun bayyana amma yayi maka sallamar fa sunna ce amma kai ka karba fa haƙi ne wanda yake akan ka wajibi da ka karba mun bayyana karatun ba za ku kun gane ba Allah ya datar da mu daga ciki kuma bayan wannan akwai in mutun yayi atishewa yace alhamdulillah sai yace yarhamukallah sai yace yahdikumullah wa yuslih balakum mun bayyana biyu kenan na uku iyalatul marid in baya da lafiya haƙƙi ne in kaji dan uwanka musulmi an ce wane yana kwance baya da lafiya kaje ka duba sa na hudu idan ya kayyace ka wata walima ya invite kinka sabgarsa to ka zo haƙƙi sani haƙƙi ne da ke da shi a kinka ka zo matsayin shi musulmi ne kai musulmi ne abu na biyar kuma idan ya rasu ya bi jana'izarsa in mutum ya rasu yana musulmi ka san sa kuma kana da labari to ka je ka bi jana'iza wannan haƙƙi ne da yake da shi akan ka Allah ya datar da mu daga cikin dai haƙuƙa akwai mayar da sallama to duk da haka in ana iqama ba a mayar da sallama wal musallimu khayyarun baina ay yaquma lis-salati hala al-iqamati aw ba'daha malace wal musalli wanda zai salla mukhayyaru an ba sa zabi an ya kuma lissalati ya miƙe tsaye halala iqamati lokacin da yake yin iqama aw ba'daha ko bayanta ashe ta iqamar kana yi kai ta daga mi daga zaune ko gun bayanta daga zaune kana yi kai iqama in ka ida sai ka miƙe tsaye ka kabbarta kuma in kaga dama ka tahi tsaye ka kai kayaka hadda kwance in kana ayawa kai kayaka ka dai yi iqamar amma dai sallan ka miƙe tsaye mun bayanta musulunci akwai sauki gare shi Allah ya datar da mu mun fahimci karatun iqama ko to Allah ya sa mu kiyaye sai fasali mai gaban mai rikici wanda nan ne maganar take maganar sallah faslun fi shurutis salati fasali da yazo ya karanta da mu sharuɗan sallah abinda in babu su to sallah ba ta yi shine sharadi abinda duk in baka cika shi ba to sallar ka ba a ma buƙatar ta abu na fari ‘yan uwa malce shara'itus salati arba'atu sharuɗan sallah da ya kamata mutum ya kiyaye guda hudu ne manya-manya duk da akwai suna shurutu sihhatus salati guda tara ne a wagun malamai wasu malamai shurutu sihha guda tara ne donan malai ya ka guda hudu sai mu ga wanda babu sai mu cika su zaman to taran kenan ko don kowa ya san su tawarin taharatul khabathi anis saubi والبدن والمكان ابتداء ودواما tsarki na khabasi tsarki na khabas duk abin da zai shahin najasar tufafinka da jikinka da wurin da zaka sala ka gudda shi tsarki na jiki tsarki na khabasi duk abin da ya zamanto abane wanda ana ganin sa shi khabasu abin da ake gani shalin yanzu kamar wani bawali a cikin tufafin mutum ko wani maniyi da makamantarsa to gabanin ka wanke sallah wannan maniyin ka ka wanke sa ko ka karkare in ya bushe kuma ta ce jini ne kuma ta wanke sa ko kuma a'a a jikin naka ne dai akwai alamu wani kazantin kazanta sai ka gudar da ita ko kuma a inda za ka yi sallah sai ka yana da rauda sai ka share ibtida'an wajen somawa wada waman da kuma har abada in zaka soma zaka lura kuma zarcewa da yin wannan ma zaka dinga lura da tsarkin wannan ba a buƙatar kana sallah tufafinka ko hunna kake sallah ko kuma karan kanka kai akwai kazanta ta tare da ki akwai najasa abu nabi taharatul hadath shine gudda hadasi hadathi shine duk abin da ke fita daga cikin hanya guda biyu kashi bawali maziyi maniyi wadiyi iska da jini gun mata wayannan duka a gudas a tsarkaka da su mana idan mani ya fito maka to kaka kuskura kai sallah sai kayi wanka mun fahimta idan ka shiga makewayi kai bawali to karka kuskura kai sallah sai kayi mi sai kayi arwalla shi da ake yin taharatul hadath shi kuma taharatul khabas ka tabbatar jikinka tufafin ba kazanta in akwai sai ka wankar da shi wurin da zaka yi sallah ka tsaftatar da shi tafin da kai ka zama to kana sallah kaman tafi ki da yaran da yara sun yi tsari akai ba ka wankewa to malike cewa ibtida'an wa dawaman da somawa da kuma dawaman tabbaci akai ka tabbata akan wannan fi kulli salatin a cikin kowace sallah zaka yi to ka tabbatar babu hadafi tare da kai ma'ana baka yi bawali baka yi bawali ba in kai bawali to kai arwallah in kai kashi kai arwallah in kai iska kai arwallah in mani ya fito maka kai mi kai arwallah a in mani ya fito maka kai kai wanka in mazi ya fito maka kai kai kai arwallah ka wanke sa idan jinin haila ya zo mace tayi tayi wanka wannan shine tsarkin cikin kowace sallah zati ruku'in wa sujudin wa ghairiha ma'abuciya sujuda da ruku'i da ma wasunta idan a kusa da ake yi ba a ruku'i ba a sujuda ko akwai sallah guda biyu wadda ba a mata ruku'i ba a mata sujuda salloli guda biyu ba a ruku'i cikin su ba a sujuda kuma sallah ce ibada ce labarin sallar sallar gawa na bifa sallar salatul istisqa ba rukui ana rukui tawafi a aikin hajji tawafi aikin hajji a matsayin ibada take sallah mai zaman kanta saboda ba a yin ta sai tsarki kuma ba a rukui ciki ba a sujuda ciki sai daga take wai dakin nan so bakwai Allah ya datar da mu malaci abu na uku wasatarul aurati da rihe al'aura, ka rihe al'aura bi kasifin da abu mai yauni, abu mai ghalis mai kabri, kaka kabar al'aura ka wadda kana sallah kuma ana iya ganin al'auraka. To in za ka yi sallah ka rihe al'auraka wa sharaɗi ne, don wanda ya sallah ana ganin al'aurasa to da shi da wanda bai yi ba, uwarsu ɗaya, kakansu ɗaya, ai, wanne kowa da nashi. Kun ba da duk wanda yake yin sallah baya rihi al'aurarsa da wanda bai yi sallar ba to uwarsu ɗaya uba kowa da nashi ko ba ji karatu na dai bai da sallar ne to yanzu mutane yawa ba su da sallah a masallaci ku yi haƙuri amma sai mun faɗa mutane yawa alam ba su da sallah musamman ma masu sanya ƙananan kaya duk da sa ƙananan kaya wa albalahi ba ne dan kada gobe mu yi kwana ka gani da karamar riga ka ce kuma ya aka yi eh sa kananan kaya ba laifi bane mutun ya saka ishtu shirt cikin sa da da dan pantalon ki sai fito ba illa bane da sharadi in dai zaka je sallah ba a ganin banka ko kuma baya da rubutu da malamai sun kabrara irin su usaimi sun kabrara kware sun kausasa sa riga mai rubutu ko mai dai sau suka ce ba ta sallah ba kwata-kwata da ka gayu sai a kiyaye ya sai kayan ado amma dai a dinga a bar sayan masu masu ado in ma an saya in za a sallah a cire a sa tallabi a ji a yi sallah saboda matsalar ake sa ba mana ita sai ka zo da lambar bako masallaci ko lambar goma wani na gaba na baya gare ka shi kawai lambar goma yake kallo sai shi ta kawata masa wannan lambar goma ne mai rosat kinna na Ronaldo kinna shi ne ke da kallo har a ce walad dalina bai san ko an faɗi walad ana amin bai san ayi amin ba shi dai kawai Ronaldo yake kallo in dan uban san kullu ne sai ta tuna ai lotu suka suka buga match da fari ma ai ayi kaza ai an kuma ana sallah kaga ya rasa kuma anina natsuwa daga nan shi bai da sallah waye sila kai mai mai lambar bakwai ko kun bayyana ba mu hana ka sa lambar bakon ka bai zaka je motsa jiki amma a masallaci dan Allah a girma madakin Allah wani ma tsabar tsabar abun nan da da riga mai mai mai hoto mutum wani kato arni kaga mutum ya shigo masallaci da bambar le ko wane ne shi ko wani katon arni da ya shigo ban da shi masallaci wani kuma zai shigo da rigar da cikin cikin ta akwai cross mafiya yawan mayo in ba ku lura ba suna ɗauke da tambarin cross ko kun bayyanta da irin wannan duk ba sa sallah saboda tambari na kirista kai kuma musulmi ne kuma na kama da ke cewa wasatru al'aurati da rihi al'aura bi kasifin da abu mai yauni musallatatin da sa'un mai diya guda uku ai ghalizin abu mai kabri wa auratul rajuli min surratihi ila rukubatihi ko ila rukubatihi al'auran namiji tana farawa daga cibiyarsa zauwa guwayensa, daga cibiyarka zauwa guwayenka duka al'aurarka ce. Idan ka bai daga cibiyarka to ka an ka al'aurarka, idan aka guwayenka an gami, an ga al'aurarka. Ko kun bayyata, shi kuma riha al'aura cikin sallah wajibi da ka guntu wando bai sallah. Guntu wando baya baya sallah saboda ba a rihe al'aura ba sai da zaka sanya guntu wando ka sanya jallabi akai sallah kai ko baka da wando inda jallabi mai kabuce zaka yi sallar ka tayi bukatar da karihe jikin al'aura ake da bukata bambanci karatun mala ce wa auratul mar'ati al-hurrati ma'a ajnabiyyi jami'u badniha illa al-wajha wal kaffayn al'auran mace kuma wata ke al-hurra diya ba baiwa ba kusan ba ɗaya bane iya daban bayu daban mu yanzu ai mun gode ma Allah babu bayu ko mun zo lokacin da babu bayu amma zamanin janda da ke da bakwai bayu ba a daidaita tsakanin diya da da baiwa iza diya baiwa ita kamar rabi ce ta diya ba ta kai matsayinta ba yasa ko kisasi ake yi ai ma ba ɗaya bane to ita diya mace diya al'aurata tare da ajnabi wanda ke baya iya aurenta to shine dukkanin jikinta gaba ɗaya al'aura ce banda abu guda biyu alwajha wal kaffayn fuska da tafin hannuwa duk wani abu na mace jiki duk gaba ɗaya jikin mace gaba ɗaya kaf al'aura ce banda huskarta idan aka ce huskar gida take somawa daga matsinar gashi ko zawwa haba nan zangwa kunne kaga kenan kunne suna cikin al'aura aga ne masha Allah to eh a cine gaba daya al'aura ce cinin mace gaba daya al'aura ce Allah shi yahe muna akwai akwai musiba ko la hawla wala quwwata illa billah akwai jaraba eh eh ga mace ta sadama aini kalin ma yanzu an yi abinda wasu aka yi aka abin nan aka lura shine mata wasu da suka ga su ne kamin ma in za a sashi an ta wajen rasuwa ana hitowa kuma an dage ka an dage an dage shi huska huska huska ba al'aura bace sai dai malumai suka ce idan ta kasance ajmalul jamilat wasu akwai irin matan da kamar su suka halici kansu haka ne akwai matan da kamar su suka halitta kawunansu to irin wa'annan matan saboda saddu zariya a gushe mabanna to riha huska ma sai zaman to wajibi gansu kuma ta cika kyawu to ta dinga riha huska ta saboda yana jayo matsala saboda ka san wasu maza sa garkaruna musamman wani namiji sa kare ne ya gama ci wallahi lazim ya ku dan bari dan tona asiri ko wasu ma zan sakar karuri to haka mace dukkanin ta al'aura ce banda tafin hannuwa da huska kenan in za ta yi sallah so ake komi tarihi kafafunta kagwata tana sallah koranta da hiri bata da sallah duk matar da za ta yi sallah kogorinta da hiri bata da sallah malam in za ka yi matar ka hijabi kawai ka yi mata wani truwasan kant kai kaza in ta sa he kasa bishe ya kasa kawai in ta duka ma ba a ganin kafawarta ba irin lokacin ake karɓar sallata ko kuma tana sa da safa ta sa a baya wannan za ta yi tarihi gashin kanta za ta yi ta sallah ba illa ba laifi ba laifi mun fahimta ko Allah ya datar da mu da kama za ku ji tsoron Allah ku daina ku daina fitar da al'auraku yanzu mata ma za ka gansu musamman ma masu hawan moto ba ku lura ba sai da a ce musu wa'azi na musamman daga mace ta hayo wundi ka tattara ta da hili abin ba kyawun kallo kamar da an so ya kosa hamsin abin ba kyawun kallo irwa ina musu irin su ne ake tsine ma albarka don kusa akwai wanda manzan Allah ya ba mu lasisi in muka azurci ku tsine musu kawai yace ku tsire musu fa innahunna mal'unat irin wayannan mata da kaga ta shigo ta saka kaya amma kamar zindir take ga kayan sun mutu sun fita da duk wata kirata sannan kuma ga ta ana ganin tufafin rerere ne kana ganin jikinta to irin wayannan matan ba fa addu'a ake musu shirye ba idiman a tsire musu ake yi sharadi na fudu malaka istiqbalul qiblati fuskantar alqibla ka kalli alƙibla in za ka yi sallah illa fil qitali sai in a halin halin yaƙi halatal iltihami a lokacin da aka ake gwamzawa ake cikin halin ɗarɗar halin buguwa ana cikin tashin hankali to in ana yaƙi to ba a jojabta maka ba dole sai ka kalli alƙibla kawai salatul khawf za ka yi wa fi nafilati fi safari aka a nafila wajen cikin bulaguro in mutum yana nafila a cikin halin bulaguro to ba sai ya kalli alƙibla ba misali kai ne ka tahi wanni ka dawo ko ba da gishir kun ciyo ba da gishir sai ka hayo mota ka hayo arwallaka kun yi sallar isha kawai ka ku hayo mota daga barshi za ka iya kabbatawa nan saman motan nan kai shafa'i da wuti shi kai shafa'i a saman mota kai nafila kun bayanta ba kuma yi kenan wallahi manzon Allah sallallahu alaihi yana yi annabin Allah yana yin yana yin wutiri saman shafa'i saman saman taguwarsa kuma cikin balagoro ma annabin Allah yana yi yana tafiya ga sai ya kabbarta sallah yana ta yana sallah shi dan ba dole sai ka kalli alqibla ba kawai inda inda ka sama gaba nan kake kallo nan zaka ci gaba da sallarka kuma Allah zai baka lada malaka wa fi salati safari al-mubih lil qasri lirraki'i sallar da aka halitta wa mutun yayi kasaru da wanda yake saman abun hawa sai yayi nafila shi ma wa man salla ila ghairi al-qiblati nasiyan duk wanda yayi salla ba wajen al-qibla ba ya manta falam ya'lam hatta faraga min salatihi a'ada abadan sai ya tuna kai ne kai sallah ba alƙibla ba kamanta kai sallah ba alƙibla ba amma da mantuwa baka sani ba sai da ka ƙare sallah malace a'ada sai ya sake sallar to amma mu anan akramaka Allah Allah ya saka da alkhairi anan mafi kaulin rijayen malamai shine cewa in har mutun yayi sallah farilla ba alƙibla ba bisa bai sani ba ne ya bai sani ba aule mafirin jayi ba sai ya saki sallah ba ai na ka misali ko kace kai ne ka tafi babban birni ya mai ɗan kwatan Niger da kaje kawai kai baka san tsarin garin ba ga lokacin sallah yayi sai kai sallah sai da ka hito sai kaga masallacin ne inda ka kalla kai ya maka kalla ka ba gabas baya kuma kai ka riga kai sallah Usman suka ce sai ka sake sallah sune malikiya suka ce ha ba sai ka sake mu muna tare ba sai ka sake ba ka riga ka gabatar annabi Allah ya karba shi Allah ya san niyyar ka ba da gagangaci kai ba mun bace karatu Allah ya dace wasu ka ce kuma in akwai lokaci kana iya ka sake kullu dai annabi ta ka sake ba wanda zai saba mu sakewa mun riga mun yi malace wajaa fi zalika khilafun sai dai game da wannan maganar malace akwai sabani shi dai ya faɗi ra'ayinsa shine zaka sake amma yace game da wannan sakewar fa khilafun akwai sabani akai wakaza in kana jahilan aw amida haka ma akwai sabani in mutum bai san alqibla bane ko da gangan yayi halatta kawai akwai sabani a cikin Allah ya dace da mu to malam ya ambaci guda hudu anan daga cikin sharuda akwai sharudan sallah mu tsara su zama tara an ga nawa kenan hudu akwai al-islam musulunci kafiri bai sallah ko yayi bai Allah bai su kafiri baya sallah ko yayi Allah baya bukata daga akwai al-islam nabi akwai al-bulugh musun ya balaga yaro karami ba wajibi bane ya salla sai dai ana son akwai da shi saboda ya tsaba amma bata zan dole gare shi ba yaushe salla take zama dole akan mutum lokacin da ya balaga mun bayyana to yaro karami in ya salla za a bashi lada malamai sun tattauna a kai suka ce eh ladar mahaifan za a baiwa saboda su tsora shi akan wannan tafarki saboda shi ba fara rubuta masa littafi ba abu na gaba bayan albulu al'aqal hankali mahaukaci Allah bai dora masa ba na na hudu shine izalatun najasa gudda kazanta duk wani abu da yake alaka da kazanta ne kawai a gudda shi nabiyar suka ce anniya kudurtan ka kudurta a zuciya za ka yi sallar farilla wannan sune sharuɗan sallah guda guda tara Allah subhanahu wataala ya datar da mu mun bai ci karatun idan babu ɗaya daga cikin wannan shirda in mutum ya sallah Allah bai bukata muhimmi ta ko na fari muka ce musulunci na biyu hankali balaga shine mutum ya iya tantancewa tamyiz kenan sannan kuma gudda kazanta sannan kuma niyya sai waɗanda muka ambata shiga lokaci da kuma tsirhe al'aura gudda kazanta ina batar mun fahimta wayannan sune sharuɗan sallah to sai mu je da abu mai muhimmanci wanda ya kamata kowa ya dinga rikewa mun karanta su har so biyu sune farillan sallah malati faslun fi fara'idus salati fasali da yazo ya karantar da mu farillan sallah ko san akwai wanda har yanzu ba san farillan sallah gaba ba haka ne akwai wani fa yana ta sallah gani amma wallahi alazim bai san farilla ba bal ma bai san ake cewa farilla ba kuma Allah ya yi shi da kokarin tahiya masallaci wallahi subahin ba ta barin sa baya wasa da kowace sallah amma dai har yanzu bai san farilla ba bai san sunna ba kaga wannan shage ce ma ibadatul muqallad bautar wanda shi gina kawai yaga ana yi kawai shi gina yayi ana yi to akwai matsala shi ba so ake ga gani ba son ake ka koya mun fahimta zaka malace faraidus salati 14 14 farillan sallah guda 14 ne sallah na da farilla guda sha hudu abin da yake dole wajibi kai kuma in kai za a baka lada in baka yi ba za a baka zubi kuma sallar ka bata yi ba abu na farin mala yace al'ula na farko takbiratul ihram li kulli musallin kabbara harama ga kowane mai sallah duk mai sallah sai yayi kabbara harama wa lafzuha Allahu akbar lafazin kabbara harama mutum yace Allahu akbar Allahu akbar kuma ya daga kabbara harama zaka daga hannu zaka daga hannaye kana da dama daga hannu kai kala uku duk wanda kai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na fari ka daga hannu ta da magana kana kabbara ka misali kace Allahu akbar dai kenan ko na biyu Allahu akbar na uku kuma Allahu akbar saka daga hannaye duk wanda kai manzon Allah sallallahu yayi wannan cikin su mun bayanta na farin zaka daga hannu ta da kabbara kana daga kace Allahu akbar kuma hannayen miƙe su ake wasu aka suna haka ah abun ai ba abin nan bane so ake ka ka daidaita su manzon Allah yana daidaita hannunsa daidai e folkinsa da dai ko daidai kunnansa kuka ce Allahu akbar kuka daidai ina kunne na go kaga ka daga daidai kunnanka ko kuma Allahu akbar daidai mi ka fadu kuma duka hannayenka za su kalli al-qibla mun bayyana wannan ya kamata mu gyara shi kware da gaske dan kakka je kana ta yin haka kana ta yin haka a zo kiyama Allah ya tambaye ka ina ka samu ya ko wanda ma ka kunne ya sai suna kunne haka ga mutu ya tabo kunne shi bai tabbata ba daga adabi hada adabi yake yi haka dai kawai Allahu akbar daidai ka fada ko kuma Allahu akbar daidai daidai kunne min ghairi ishba'il ba'i banda cika ba cika jamba ishba a cika a cika ta Allahu akbar akubar subhanallah suna zaka suna samu ba'un damma ba ai mata damma ba a janta kawai suna Allahu aka bar masha Allah bar an samu matsala Allah an samu matsala Allah shi yahi mana Allah shi yahi mana malace wala yujzi ghayruha ita nan ba ta da equivalent kabar harama ba a cewa in mutum bai iya ta ba a ce ga abin da zai faɗa ba ta da eki kawai ita za ka yi wala yujzi ghayruha wata ta ba ta wadatuwa kai wata in kana yuhsinu al-arabiyya in har mutun ya iya larabci in har ka iya larabci mare yake cewa in har mutun ya iya larabci to watan tabata wadatarwa dole ita zaka kabar haram maza kai amma man la yuhsinuha amma wanda bai iya larabci ba faqila yudkhilu bin niyya duna al-ajamiyya suka ce to tunda bai iya faɗa yace Allahu akbar ba bai iya larabci ba yace Allah mai girma da larabci suka ce abinda zashi anan shine sai ya shiga sallan ba tare da ya kabbara harama ba in ji wasu kawai ya kudurta cewa yayi kabbar ya furta ta duk da bai iya faɗa ba wakila suka ce a yadkhulu bi lughatihi zai furta ta da yarensa to ai kuma da an samu matsala ko da aka ce kowa shi kabbar harama da yarensa yanzu kaga ba haushe gizo wanda bai iya halarauta sai ce Allah mai girma haka ne ce Allah mai girma to ina zaurmawa ya za su da zaman ce ya za a faɗa ina metir na ga metir tana zuwa sallaci irko beri ikon Allah ne shi wannan aiko irko beri ikon Allah ne eh shi dai bere bai girma ne da ko Allah ya datar da mu to kaga da hillan jiwa an samu matsala to kaga sai Allah ya hada kowa a langa guda duk duniya duk duniya in za a yi kabbar harama kowa langa guda ake yi shine kabbar harama kace Allahu akbar mun bace karatu da ka zancan mutum ma ya karanta da wani yare wanda ba larabci bai taso ba eh kawai kai kokari ka koya saboda rishin koya ba uzuri bane ga gun Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta mafhum tayyib to mal yake cewa eh athaniyatu abana biyu anniyatu yin niyya kudurtawa mutun ya kudurta niyya a zuciyarsa ai anniyatu bi an yaqsuda bi qalbihi ad-dukhula fi as-salati al-mu'ayyanah mutum ya kudurta a zuciyarsa cewa zai shiga cikin sallar da ya ayyana sallah kaza ce zaka yi sai ka kudurta ka kudurta cikin zuciyarka kamar da kasai in kana jin yunwa ba sai ka gama kowa ba zaka jayo abinci ne ka dankara haka in zaka yi sallah ba sai ka fada ba har yanzu akwai masallacin nan da in za a yi sallah ko mutum za su yi sallah ga mutum ya ce Allahumma inni nawaitu salata az-zuhri fardan Allahu akbar eh ma ma'al imami eh ma'al imami gaji eh kuskure ne wallahi bai tabbata na rantsa da wanda numfashi na yake a hannunsa manzo Allah bai furda wannan maganar ba eh zaka yi sallah ga zaka ce Allahumma inni nawaitu salata az-zuhri farda ma'al imami to ka zo da abun da kai annabin Allah bai yi ba kuma ka san abun da zaka faɗa ma Allah ran tashin kiyama mu da namu kawai faɗa ne ina mumi kawai mun fada kuma Allah ya sheda mun fadar kuma mun karanta akan wannan wa yakunu qasduhu muqaranan lil lafz at takbir nufin sai ya dace da da lafazin fada kabbar harama yayi akai compare kin sa ka goma yasa da kabbar harama wala yalzumuhu at ta'arrud fi an-niyyah li 'adad ar-rak'at mala ce baya lazumtarsa at ta'arrud sai mutun ya bijiradda cikin niyya sai ya faɗi ko raka'a nawa ne a ce arba'u raka'atin ko salasu raka'atin ko raka'atin duk wannan bai tabbata ba ba sai ka faɗa ba as-salisatu na uku ku dinga kirgawa fa qira'atul fatiha karatun fatiha farilla ne alal imami wal fazli akan liman da wanda yake shi kadai ko zan akwai wanda su in suna bayan liman ba su karanta fatiha akwai su ko babu su yaushe ne ma mu baya karanta fatiha lokacin da yake jin karatun liman idan a sallar magariba raka'a bin farko sallar isha'i raka'a bin farko da sallar subahin raka'a biyun nan da ake yi da kuma sallar juma'a amma sallar azhar raka'a hudun gaba da yake ka karanta fatiha in ko ka kuskura kai sallah ba karanta fatiha ba to ba kai sallah ba sau da karatun sallah karatun fatiha farilla ne ma'al imami wal fadli liman zai karanta kuma kowa zai karanta bizalil mu'jama idan ce bizalil mu'jama shine za ai al-munfarid mutun shi kadai ar-rabi'atu abana hudu al-qiyam lil-ihram wal-qira'at al-fatiha tsayuwa miƙuwa dan karatun fatiha da kuma kabbara harama kai kai kabbara harama a tsaye kuma kai karatun fatiha a tsaye shi ma wannan farilla ne kun gane al-khamisa abana biyar ar-ruku'u in ruku'i wa akmaluhu mafi cikar ruku'i an yan an yanhaniya bi haythu yastawi dhahruhu wa unquhu shi da mutunya sunkuya ta yadda bansa zai daidaita da da wuyansa an ga ce unq shine wuya zahar kuma bai yanhawiya ya miƙu yastawi ya daidaita to wuyanka ya daidaita da banka ta mutun yayi wani tozon kamar tozon raƙumi kuma kakkai kamar irin na nami mutum ya sunkuya ƙasa ba a san ka sunkuya ƙasa daga wasu sun sunkuya ƙasa kamar kamar zai ɗauko wani abu a ba abu ba ka wani mala ya ce wayan siba rukbataihi wayan siba rukbataihi sannan kuma ya kafa kafafunsa guwayensa ya kafu guwayensa wa yadau kaffaihi alaihima ya dora tafin hannayensa akan akan guwayya kaga suna rike kwagoro akwai masu hucewa su rike damtsen kafa ko kuna ganin su ko ku gani akwai masu rike damtsen kafa ba a rike damtsen kafa ana rike ana rike guwayu ne guwayu ake ake rikewa wa yudafi ar-rajulu mirfaqaihi an jambihi namiji ya bude eh mirfaqaihi hannayensa an jambihi akan gabas da kaga zo kuma ka takura ka matse da kubi kinka kusan kubi ko musan kubi to kan mutun ya ya takure ya lassaka da kubin sai ya dan buda wala yunkisu ra'sahu kuma kada ya sunku yadda kansa ka duga can baina sama kaina kasa kamar dan wuta mun bayyana bal yakunu zahruhu mustawiyan ana son ban mutun ya zamanto ya samu equilibrium a samu equilibrium ta yadda in aka dauko ƙwarya da ruwa aka aza saman banka za ta zauna ogun bayanta as-sadisa na shidda as-sujudu yin sajada wa sifatuhu yadda ake yin sujuda kuma inji malan an yumakkina jabhatahu wa anfahu min al-ardi ya tabbatar goshinsa da hancinsa sun tafi ƙasa ya tabbatar da su saman ƙasa war rukbataini wal yadai wa asabi al qadamain da kuma guwayensa guda biyu yadain da kuma tafin hannunsa da kuma saman yatsu ɗan yatsa samansa su tafi ƙasa kenan gaba nawa guda bakwai hanci goshi tafin hannaye guwayya da kuma tafin kafafu mun bace karatu as-sabi'atu was-samina abu na takwas da na bakwai ar-raf'u min ar-ruku'i was-sujud dagowa daga ruku'i farilla ne dagowa daga sujuda farilla ne fa in tarakahu wajabat al-i'ada in har ko mutun ya bar dagowa daga ruku'i ko ya bar dagowa daga sujuda to sai ya sake sai ya sake wannan raka'a ko kun fahimta yanzu misali mutun yayin sallah yana sallah sai aka yi ruku'i to bai taso ba sai ya huce sujuda to wannan raka tun daga fatiha zuwa ruku'i sai ya sake ta shi ne abin da malaki nihi at-tasi'atu abun tara al-julus lis-salami sallamewa da sallama tun ya sallame sallah zama na sallamewa fa zama na sallama qadra ma yaq'udu fihi gurgudan abun da kake iya zama a cikin sa wa yusallimu kuma ka sallame al'ashira abu na goma taslimatu tahlil wannan zaman ashir za ka yi na sallama ka yi a tahiya zaman ƙarshe farilla ne ko farilla ne sannan kuma sallamewa don ka halitta ka halitta wa kanka abinda yake haramta a kanka shi ma wannan sallamar wajibi ce ka ce assalamu alaikum to shi ma sallama ana yi kala kala kala hudu ko zuwa uku zuwa hudu ka ce assalamu alaikum tayi والسلام عليكم ورحمة الله لك السلام عليكم السلام عليكم وكما السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duka wannan zaka iya yin wayannan kabar ay sallama wala yujzi'u ghayruha wanda ba wannan sallama ba ta bata dace ba bata yi ba in kai wata sallama kace bonjour bonjour bata yi ba eh ko sali sali bata yi ba ko gaisuwa bata yi ba dole ka ce assalamu alaikum ka ce amincin Allah ya tabbata gare ku aminci bata yi ba dole sai ka ce assalamu alaikum da larabci wa amma al-ma'mum fa yusallimuha an yaminihi amma shi wanda yake mamu zai sallamewa ne a damansa summa yusammi ubalata wajhi sannan kuma ya sallame a gabansa inda huska sake kallo yaqsidu biha radda al-imam yana nahi ya maida maliman summa yusallimu an yasari sannan kuma ya maidawa aka sallama na zashi kenan uku tayi to amma abin da yake sunna shine sallama guda biyu وإن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه السلام عليكم لا السلام عليكم kuma akwai wani abu da ake yi shi da mutum ya ce assalamu alaikum sai a dan goma a tsaya assalamu alaikum kaga mutum na ta shi kira kai dan ansa wal afdalu fi at-taslimati ar-radd ar-radd an takuna bi lafdh at-taslimati at-tahlil abinda yake cikin mafifici a wurin sallama sallah shine mutun yayi raddi ya mayar da lafazin sallama yanga ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum diyayi wala yashtaratu an yanwi bi salamihi al-khuruj min as-salati ala ahad al-qawlayn al-mashhurayn bai zaman to sharadi ba mutun ya kudurta cewa zai zai yi da sallah ala zo karshe sai ka kudurta a kawai ka ida sai ka sallame ومقابله لا بد من ذلك وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به ويقصد الفذ السلام على الملائكة فأنا أنكم ما يظل ونزنتي شيء كمر أبن مالك نهي liman in zai sallame sallah shine zai zai kudurta cewa zai sallame ne dan ya fita daga cikin sallah sannan kuma zai sallama ga mala'iku ne da kuma al-muqtadina masu da yake ce assalamu alaikum wa kake ma sallama abinda tambayar da malaki yake nan sai ka ce assalamu alaikum to abinda malaki ne kamar in ka ce assalamu alaikum kana ma malaiku sallama ne in ga yau tabi kuma kana kana wa mabiyanka sallama ne kaga kuma wanda yake shi kada yake sallah in ya assalamu alaikum to malaiku yake wa shi da abinda malaki so ya ya ce mana wanda kuma babu kowa tare da shi shi kare ne in ya assalamu alaikum assalamu alaikum yawo mala'iku ne su za su yi wa alaikumus salam shi mala yake ne tilawa mu sai inganci wannan ba wallahu ta'ala alam alhadiyata ashara abu na 11 al-i'tidalu fil fasl bain al-arkan shine daidaituwa cikin rarrabewar rukunai mutun ya daidaita wajen rarrabe rukunai akwai wanda ba sa daidaituwa misali in aka dogo daga ruku'i kowace gaba sai ta koma a mazaunarta sannan a tai sujuda in aka ta zo sujuda ma haka in aka ta aka duk abin da za a yi a tabbatar komai ya daidaita as-saniyata ashara abana sha biyu at-tuma'anatu fi arkanis salati kulliha qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha natsuwa a cikin rukunnan sallah baki daya wajen tsayuwa da ruku'i da sujuda war raf'i minhu daga dagowa daga sujuda wa bainas sajdatayn kuma tsakanin sajda guda biyu wal farqu bainaha wa bainal i'tidal bamban tsakanin natsuwa da daidaituwa annal i'tidal fil qiyam shi daidaituwa cikin tsayuwa ne in ka miƙu sai ka tabbatar komai ya daidaita masalal intisabul qamati kwatan kwatin yana mutu yake iya tsayuwa komai ya koma wajen sa wa tumanatul istiqrarul a'da shi kuma natsuwa shine komai ya tabbatu ba abun da ke motsi ba san kana sallah kana soshe soshe ba sallah kana kallon mantur ba sallah kana kallon kyawunka kusa kuma sallah suna kallon kyawunsu kuma mutum yana sallah yana dan jan horci duk kuskure ne Allah ya yahe muna as-salisatu ashara abana sha daya na sha uku tartibul ada'i jeranto al'ada abun da yake wajibi wa an yakuna al-ihram qabla al-qira'ati kabbara haramat da mun to gabanin karatu wal qira'atu ba'da qabla ruku'i kuma ihram abinan karatu da manto gabanin ayi rukuyi ba sai an yi rukuyi ba ake karatu wa rukuyi qabla ruku'u qabla sujud ayi rukuyi gabanin sujuda wa sujudu qabla salami yin sujuda gabanin gabanin salami abiyo shifar order kada a takuda cikin cikin juna arabi'a ashara arabi'ata ashara abana sha hudu almuwalatu fayajibu iqa'u ajza'i salati muwalat shine gaggautawa a cuccuda a gaggauta su mana a biyo komi ya biyo ko wani ya biyo komi ya biyo wannan ya biyo wani wannan ya biyo wani har zawa karshe iqa'ul ajza'i salati wa arkaniha yali ba'daha ba'dan min ghairi tafriqin ka sanya rukunnan sallah saura su biyo saura wani ya biyowa daga kaza sai kaza sai kaza zawa zawa karshe wayannan sune rukunnan sallah guda goma shahudu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sati mai zawa malam abba sai mu shiga sunnanus salati in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da fatan abinda mun ka faɗa ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi nam sallama guda suna gani akwai malaman malikiya suna ganin sallama guda ta wala ta ce assalamu alaikum ta wala tara amma dai abin da yake sunna at-taslimatayn salama guda biyu kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan shine abin da yake sunna Allah ya datar da mu na'am sallah da da border ana ganin kafadarsa manzo Allah sallan ya hana yin sallah mutun yayi sallah ana ganin kafadarsa yace sai ya dora wani abu sama haka wannan sallar bata yi ba sallah da da ko da karihi al'aura matukar ana ganin bata yi ba kauli mafi rinjaye na malamai Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu a san cewa tahiyya za a yi wannan shi bai tabbata daga sunna ba ba shi a cikin sunna kawai ka ce Allahu akbar a ka san akwai wasu limamai suka zo zaman ƙarshe Allahu akbar an sake na an zo an zo an zo kashi aga magalla kana wala da kanka manzon Allah bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara mana son annabin Allah ka raya mu a tafarkin sa ka kashe mu a tafarkin sa kuma ka tada mu karkashin tuta sararin tashi alkiyama subhanakallahumma bihamdika shada Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته